الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم cikin iko Allah subhanahu wata'ala yau ranar laraba haka ne ko wanda yake yayi daidai da a da hudu ga watan shawwal hijira dubu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda yake yayi daidai da goma sha bakwai ko goma sha bakwai ga watan jun a shekara ta dubu biyu da ishirin ko za mu ci gaba da wannan karatu na littafin zuhudu wanda yake shine darasi na biyu insha Allah ta'ala to kafin mu ci gaba ga Allah ma zai dan karanta mana waɗansu ayoyi waɗanda za su fa'idance mu insha Allah musamman waɗanda cikin sa akwai zuhudu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
جزاكم الله خيرا تو ما لكم زير هنا منا أبيات تو تفضل حرف الجيم كو نعم بسم الله الرحمن الرحيم حرف الجيم نعم
تعالج بالتطبب كل داء وليس لداء ذنبك من علاجي نعم سوى تضرع إلى الرحمن محضا سوى تضرعي
سوى تضرع تضرعي نعم إن شاء الله نعم سوى تضرع إلى الرحمن محضا نعم بنية خائف ويقين راجي نعم وطول تهجد بطلاب عفو نعم بليل مظلم والستر داجي نعم وإظهار الندامة كل وقت نعم على ما كنت فيه من اعوجاج من إيجاجي على ما كنت فيه من اعوجاج نعم لعلك أن تكون غدا حظيا نعم ببلغة فائذ وسرور ناجي نعم
نعم. حرف الحاء
نعم نعم عليك بزلف نفسك عن هواها نعم فما شيء ألذ من الصلاح نعم تأهب للمنية حين تغدو نعم كأنك لا تعيش إلى الرواحي نعم فكم من رائح فينا صحيحا نعته نعاته قبل الصباح نعم فبادر بالإنابة قبل موت نعم على ما فيك من عظم الجناح فليس أخو الرزانة من تجافى نعم ولكن من تشمر للفلاح نعم نعم حرف الخاء نعم
وإن صافيت أو خاللت خلا نعم ففي الرحمن فاجعل من تؤاخي نعم ولا تأذل بتقوى الله شيئا نعم ودع عنك الملالة والتراخي ملامته ودع عنك الملالة نعم ملالة ملالته نعم ودع عنك الملالة والتراخي نعم فكيف تنال في الدنيا سرورا نعم وأيام الحياة إلى انسلاخي نعم وجل سرورها فيما عهدنا نعم مشوب بالبكاء وبالصراخ نعم
وقد عمي ابن آدم لا يراها نعم عمن أفضى إلى صمم الصماخ نعم حرف الدال نعم
أخي قد طال لبثك بالفساد في الفساد وبئس الزاد زادك للمعادي صبا منك الفؤاد فلم تزغه وعدت إلى متابعة الرقاد وقادتك المعاصي حيث شاءت فألفتك امرأ سلس القياض لقد لقد نوديت للترحال فاسمع ولا تتصاممن عن المنادي كفاك مشيب رأسك من نذير وغالب لونه لون السواد لا يا شيخ. حرف الذال ودنياك التي غرتك منها زخارفها تصير إلى الجذاذ تزحزح عن متالفها بجهد فما أصغى إليها ذو نفاذ لقد مزجت حلاوتها بسم فما كان لحذر من ملاذ أجبت بموجب بنعيم دنيا ومغبون بأيام اللذاذ وموثر المقام على وموثر المقام بأرض قفر على بلد خصيب ذي الرذاذ
alhamdulillah Allah ya saka da alheri Allah ramma Allah subhanahu wa ta'ala na'am to a yanzu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala zamu tashi harful jim ne ko na'am a harful harful ta'i na'am wa fi man lam nu'ahilhu li falasin da wanda ma mu cancantar da shi ga wani kwandala ba shi ma nam zai iya samun wani abu daga cikin dukiyar da muka bari wata mana in an ce ahalu ko dai zanto family ko kuma zanto cancantarwa wata wanda baka zabe shi ya zama dai daga cikin family ɗinka ba ma zai iya samun wani abu a cikin dukiyar da ka bari wai za hadar kisama ta ulul qurba wal yatama farzuquhum minhu wa kulu lahum qawlan ma'rufa ma hada da hada tukuicin magana mai daɗi harful jim insha Allah ta'ala to malam ya karanta mana a can baya mun ji a karken harful harful sa'i ya ce mana fama daka gaida taka wallahi hirzun wala wazarun wa ma daka min giyafi ya kai mai kokarin zaman duniya fama daka hirzun baka da wani matsari gaira taka wallahi kuma bayan tsoron Allah hirzun shine wani guri tsararre wanda in zaka shiga ka fake wala wazarun kuma baka baka da wata mafaka yaqulu al-insanu yawma idhin ainal mafar ko kalla la wazar ila rabbika yawma idhin mustaqar wa ma laka min giyasin kuma babu wani mai agaji to shine ci gaba da cewa harful jim to aliji bit tatabbubi kullu da'in وليس لداء ذنبك min ilaji. cikin zamanka na duniya zaka ga tu'aliju kakan magance watan kana yin magani daga ilaj cikin ce alukayatu khairun min ilaj ko rigakafi ya fi magani to al'ilaj yin magani ko duk matakin da zaka ɗauka ka magance kanka daga wani abu to tu'aliju takdir baki shine tu'aliju kullu da'in kakan magance dukkan cuta bi tatabbubi da likitanci idan ciwon kai ne ya faru sai a tafi a nemi a ja nemi panadol idan ciwon ciki ne sai a ja nemi kaza idan ciwon kaza ne sai a ja nemi kaza wato ita duniya ka san duniya gidan gidan wahala ne za ka yi ta samun jarabawa wala na bulwan lakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wala na bulwan lakum hatta na alamul mujahidin minkum musabirina wa na bulwa akbarakum ko to za a yi ta jaram- jar- jarabtanka yau ciwo iri kaza gobe ciwo iri kaza sai ka sai kaga ka sh- ka nemi magani domin mene domin magance dukkan cuta walaisa lida'ika lida'i zambika min ilajin walaisa min ilajin lida'i zambika takaddirin baitin kenan sannan kuma alhanin walaisa min ilajin kun ga wannan min za'ida ta litakidi dama kun san ana ziyadan harfu jarra a khabarin laisa ko a ismi a khabar laisa walaisa min ilajin alhanin kuma babu wani magani lida'i zambika ga cutan zunubanka wato ma'ana cututtuka nau'i biyu ne akwai cututtuka na rashin lafiya da makamancin wannan wanda mutum kan nemi maganin likita ya amfani da shi akwai kuma cuta wacce ta saban Allah to ita wacce nan cuta cuta ta saban Allah ba ta da wani magani siwa ta siwa ko suwa ko sawa duk ɗaya ne dai siwa ta face ko kuma banda kaskan ba wani magani ga ga zunubinka da kake aikatawa face tazarru'in tsantsan tsan da kai shine tazarru tsantsan tsan da kai a kaskan da kai ilar rahmani zuwa ga Allah subhanahu wataala mahzan wanda ke tsantsa na tsantsa kaskantar da kai da zaka yi ga Allah biniyat khaifin da niyyar al khaifin mai tsoro wa yaƙinin da kuma yaƙinin cewa Allah zai yafe maka waɗannan kurakuran matukin ka nemi gafararsa rajin kuma kana mai fatan mene afuwa da rangwame na Allah subhanahu ta'ala to shine zai baka dama ka magance mene zunuban da ka aikata wato ma'ana zunuban da kake yi ba shi da magani ba ba za ba za a samu shi maganin likita ba ballantana ya wa tafiyar da zunubanka ba zunubanka tsantsan ladabi da biyayya ne ga Allah subhanahu wataala kamar misalin mene kamar kaskantar da kai da niyan mai tsoro domin ka saba ma Allah mai azaba ne shi zai kuma iya azabtar da kai a koda yaushe haka kenan kullun kana cikin mai tsoro- mai kenan mai tsoro wa yaqinin kuma kullun kana cikin yaqinin Allah zai karbi mene gafaranka idan ka nema rajin kuma kana mai kyakkyawan fata Allah sun ta'ala zai mene zai yafe maka kaga kenan haka ake so ka zanto mai bautan Allah baina khawfin wa raja'in kun gane ko baina khawfi wa raja'i innahum kanu yad'unana aw yad'una wa yad'una wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina kaga sifofin annaban Allah suna rogon Allah bautan Allah halin zantowansu masu tsoron azabansa da kuma mene kwaɗayin rahamansa to Allah Allah ka gafarta mana kurakuranmu to idan muka dubi kalmar tazarru shine kaskan da kai udu rabbakum tadarrua mahadan shine al-khalis abu tsantsa fiyo shine khalis خائف دك خوف لي ما كان لكم إلا أن يدخلوها إلا خائفين سراج اسم فائل لنا رجاء يرجو فمن كان يرجو لقاء ال- لقاء ربي فليعمل عملا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله ويرجون رحمة الله da kalmar nan to idan kana son mutkace mutum yayi fata na alheri me zaka ce mishi na'am suka ce mishi rajil khaira kun gani rajil khaira min min min rabbika mace fa raji al khaira kaga ka mai da shi fili kenan ko ka kuma iya cewa urjul khaira shi ma dai yayi wa tuli ta ta tahajjudin babu kuma abin da zai zama kanka daga zanubanka face kaskan da kai zuwa ga Allah mai rahama tsantsan tsantsar tsantsan kaskan da kai da niyyar mai tsoron azaban Allah da kuma ya cikakken yakinin samun rahaman Allah rajin mai fatan afuwan Allah wa tuli tahajjudin da tsawon sallan dare kana mai kokarin tashi da daddare kai sallah kai na filoda tahajjud shine sallan dare mun bance wannan ko bitilabi afwin ta hanyar neman afuwan Allah subhanahu wa ta'ala bilailin muzlimin a cikin dare mai duhu wannan ba'un tana da ma'anar fi ai fi lailin muzlimin cikin dare mai duhu wasitiru da kuma sitira duhu shine sitira anan kinaya ne akan duhun dajin mai duhu har ila yau daga kalmar a, dajiya dajin mai duhu shi ma ismu fa'il ne na dajiya kenan sallan dare da zaka rinka yi kana sallan nan kana mai neman afuwan Allah cikin dare mai duhu ga duhu nan kuma mai duhuntarwa shine ake so ka yi don neman mene don neman maganin mene don neman maganin cutanka na sabon Allah ashe kenan duk lokacin da ka wayi gari gashi ka zanto cikin sabon Allah to yi kokari ka yawaita kiyamul laili nafilola tahajjud sallan dare kana neman gafaran Allah kana neman afuwansa akwai hadisin da ke bayani ba za ka gushe ba cikin tilawa a cikin sallah da daddare kana ta tilawa kana ta tilawa face Allah ya saukar da wani mala'ika a cikin ɗakin ka mala'ikan nan zaka ci gaba da tilawa kana tilawa kana tilawa mala'ikan nan na ƙara matsowa kusa da kai yana ƙara matsowa kusa da kai karke sai ya sa bakin ka a cikin bakin shi sai ya zama babu wata kalma da zaka karanta daga cikin alkurani ko harafi face sautin ka da yawunsa yana sauka cikin baki na wannan na wannan mala'ika a yanzu mala'ika ya zo ɗakinka na rahama yarda ne da abin da kake yi ko ba yarda ba da abin da kake bane Allah ya yarda saboda haka yan uwa mu yau ta kiyamul laili to Allah ji gamu maza dai da dama dai riban ta wannan sai a hankali to tun safe ka fita nema abin da za a ci har yamma kana koma gida ka kwanta ba zalla isha'i ina abin da aya take cewa maki fini fiya bada sai su bari bacci to amma dai mu rinka kokari dai ana lafiyan ko da raka'a biyu ne a tashi ayi da sauransu Allah ka sa mu dace su sabon annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci suna yawaita sallan dare mu duba cikin suratul luqman ne ko ko sajada ne suratul sajada tatadafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna mu duba kuma cikin suratul zariyat kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil-layli wa bil ashari hum yastaghfiruna ka gani sifofin sahabbai bayin Allah subhanahu wataala Allah ka ba mu ikon koyi da su to tsawaita tahajjud sallan dare za ka rinka yi kana neme neman afuwan Allah kalmar al'afu yafiya ai maka kana da ikon rama ka kawo da kai shine al'afu mun fahimci wannan ko wa izharin nadamati kulla waqtin ala ma kunta fihi min wijaji wa izharin nadamati sannan babu maganin cutanka cutan zunubinka sai bayyanar da mene nadama da zaka rinka yi a cikin sallan kana sallan kana nadama ya Allah nayi kaza Allah ka gafarta mini Allah ka gafarta mini Allah kai yafi mini ya Allah in lam taghfir li wa tarhamni la akuna min khasirina ya Allah kana yi ma in har kuka ma ya zo kai ta kuka kana zubda hawaye amma kana yi ne don Allah ba riya ba Allah ya ji mu to nawa ne suke nafila suke hawaye Allah shi kyauta to ka rinka yin nafilan kana kuka kana hawaye kana roƙon Allah afuwa kullum wakatin a kodon lokaci alama kunta fihi duk da abin da kake cikinsa mini wijajin na karkacewa idan an ce abu ya karkace karkace wannan zai iya ɗaukan hissi shi ne kaga abu gashi ya karkace zai iya ɗaukan ma'anawi Allah ya ce ka yi kaza ka bi dokokinsa kai kuma sai ka karkace ka bauɗe ka gani kai mene ka akwai iwijaji na'am mun fahimci wannan ko saboda haka iwijaj a nan yana da ma'ana yana da ma'anawi ne ake nufi a nan wato duk da karkacewa sabon Allah da mutum ke yi ya yawaita nafilola yana kuka yana rogon Allah yana mai tsoron azaban Allah kuma yana mai fatan Allah zai yafe masa tare kuma da yaƙini tabbas Allah zai yafe masa to za ka yi haka ne la'allaka an ta kuna gadan haziya bibul gati fa'izin wa sururi najin la'allaka tare da fatan cewa kai an takuna gadan gobe kiyama za ka zamo haziyan wanda ya ribanci rabo daga haza ya haza haziyan wata rabo tare da fatan cewa kai za ka zanto cikin masu rabo ranar tashin alkiyama bibul gata da irin guzirin nan na fa'izin wanda ya ci riba wanda ya ci nasara kada aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim hadda zuwa da wa'ula ka humul fa'izun ko a afon suratul tauba suratul tauba suratul tauba wasu ruri ne da farin ciki najin kuma wanda ya tsira daga najayan ju najatan cikin suratul yusuf wa qala lillazi zanna annahu najin surur farin ciki ko fa'izin shine wanda yake ya samu rabo daga faza ya fuzu fauzan fa fuza fauzan azima wato kana wannan ibadan tare da fatan cewa ran tashin alkiyama zaka zama cikin masu babban rabo to Allah ka sa muna cikin masu babban rabo wanda za su ribanci da rabo irin kakaman guzirin mutumin da ya ci nasara mai farin ciki kuma wanda yake ya tsira da ka azaba to kai ma ana maka fatan idan ka dawwama wajen neman gafaran Allah yin nafilola kaskan da kanka zub da hawaye takawa kaskan da kai don Allah to ana maka fatan kai ma ka zama mene ka zama wanda za su ci riba ran tashin alkiyama ta Allah ka sa mana cikin wanda za su ci riba ran tashin alkiyama sai harful ha'i ko malam ya ci gaba da cewa alayka bi alayka bi zulfi nafsika an hawaha fama shay'un aladh min salahi alayka kalmar alayka da da ala ne da kafin sai aka hada su kalmar ce wacce ake da ma take da ma'anan zabararwa alayka ka lazamci kaza dine kaji balarabi ya ce alayka bi kaza ma'ana ka lazamci wannan abu mun fahimci wannan ko ko ka runguma wannan abu hannu biyu igra'i kenan ake cewa igra'i a cikin nahawu alayka bi zulfi bi zulfi nafsika ina jan kunninka ina zabar da kai da ka da ka hana kanka zulfi ma'ana man'i alayka bi man'i nafsika ina jan kunninka da ka lazuntumma da kanka ma'ana ka hana kanka an hawa ha ga barin son zuciyanta a san abin da take so ma'ana ina zaburin da kai ina wurin ka kada ka rinka bin son zuciyanka innal hawa lahu al hawa bi ainihi ya daudi inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fa kun bainan nasi bil haqqi wa la tattabi al hawa fa yudillaka an sabilillahi ko to ina jin maka nasiha da kada ka rinka bin son zuciyanka ka hana zuciyanka bin abin da take so don fama shaiwun alazu babu wani abu mai mafi daɗi mina salahi fiye da gyara ma'ana fiye da ƙoƙarin gyara kanka idan baka bin son zuciyanka to kana gyara kanka idan baka bin abin da zuciyanka take so kana karkatar da ita zuwa ga Allah to kana salahi kana gyaran ta kenan zuciya tana tsatsa ba abin da ke sanya ba abin da ke yayi mata wannan tsatsan face zikirin zikirin ubangiji karatun alkur'ani da sauran azkar da suka inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam ta'ahab kuma ka yi tattali ista'idda ta'ahab ka yi tattali ta'ahaba ya ta'ahabu ta'ahab mace kuma fa guda ɗaya ta'ahabti ta ta'ahab na'am ta ta'ahabu ta ta'ahabani mu duba ne da kyau wacce kake magana da ita ta ahabti ta ahabi to ina ina ina abin da ya cire min nan ai ka ce ta ahabi umarni gaba ta yi eh mudari ne muke sa kawo jamil jiddan ta ahabi ta ta ahabina ta ahabi mun bace na go ta ahabna ta ta'ahabna sai mene kuma ta habna kaga mazidin da mudari da amri dai ne ne na jama'an mata ko ta habli ta hablil maniyati kai tattali dan mutuwa almaniya mutuwa kenan kai tattalin mutuwa wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa kenan hina tagadu duk lokacin da kawai kawai gari ka annaka la ta'ishu ila rawahi kai ka ce ba za ka rayu zuwa ga yammaci ba wato ma'ana duk lokacin da kai wayi ka wayi gari yi kokari ka yi ma mutuwa tattali ta hanyar bautan Allah ta hanyar yi bin dokokin ubangiji sai kai ma kanka tattali to yi kokari kai tattali duk lokacin da ka wayi gari kai ka ce ba za ka rayu zuwa yamma ba hadisi ne ko idan ka wayi gari kai ka dauka za ka yi yammaci haka ma idan kai lokacin yammaci karka dauka za ka lokacin da yawa za ka ga akwai wanda za ka ga an kwanta da su bacci amma dai sai dai a tashe gawan su kawai da safe da yawa za ka ga wani gashi an yi safi an yi safi an yi safiya da shi yammacin sai dai kawai ka ji an ce ai Allah ji ganwa ne to ta ahablil maniyati kai tattali don mutuwa ya tattalin wa wa tazawudu fa inna khayra zadi taqwa ko yin tattalin takawa yana da daga cikin yin tattali ga mutuwa yawan bautan Allah a kodon lokaci yana daga cikin karatun alkur'ani haddan kur'ani yin istighfari da duk wani nau'i na ibada da ka sani zuwa makaranta wajen koyon ilimi shi ma duk tattali ne ga mutuwa tattali a neman ilimin addini tattali ne ga mutuwa Allah ka samu dace hatta tagduwa haka ne ko hatta tana yin akwai fili mudari da ka taga biyo a fili mudari an mishi nasba da an mudmara wujuban ba da hatta kar ku manta qalu lan nabraha alaiha akifina hatta yarja ilaina musa ka annaka kaman kaman kai cewa kaman cewa kai la ta ishi ba za ka taɓa yin rayuwa ba ilar rawahi zuwa ga maraice wannan abin da ake son kowane mummuni ne sa a cikin zuciyarsa domin idan har kana tunin Allah zai iya dauka zai iya daukan ka ranka a kodin lokaci wannan shine zai jawo ka rinka mene ka rinka yawaita ibada ka rinka yawaita ibada wani mawaki ke cewa tazawwad lil ladhi la budda minhu fa innal mauta miqatun lil ibadi haka ne ko atarda an takuna rafika qaumin hum bizadin wa anta bila zadin yi kokari kai tattali ga abinda ba makawa dole sai kowa yi mutuwa kenan gurare guda uku karar Allah ya faɗo kowa zai mutu karara banda inda ya jirwaye da wanka kaman wanka Ali Imran dai kullu nafsin eh har sai mai gaba wa inna ma tuwaffawna ujurakum sai mu zo cikin suratul hajji kullu nafsin za'iqatul mauti wa nabluukum bi bisharil khairi fitna sai an kabo kullu nafsin za'iqatul mauti ma dalla eh ma'ana nan kaga nan karara ya bayani ko sai kuma akwai gurare da yake ya yi su indirectly cewa kowa zai mutu to Allah ka samu dace Allah ka kyauta karken mu fakan min ra'ikin fina sahiha na atku nu'atuhu qabla sabahi fakam nan kam khabariya kenan wanda take nuna da yawa fakan min ra'ikin da yawa zaka ga akwai wanda yayi maraice da karaha ya ruhu rawahan ya kai lokacin mareci shine raha ya ruhu yana kaiwa rawahan lokacin mareci ra'ih shine sunan ismul fa'il na raha na'am na'am man gada ila masjid au raha jazakumullah khaira na'am haka ne ko fa kam min ra'ihin da yawa za ka ga akwai wanda yake ya kai ya kai maraice lokacin maraice fina cikin mu sahihan kuma lafiyayye amma daga ba sai ka ji an ce nu'atuhu masu shelan mutuwansa na'atu sun yi shelan ya mutu da yawa za ka an yammaci da wani kun yi safiya da shi kun yi rana da shi kun yi yammaci da shi sai ka ji masu shelan mutuwa masu sanar da mutuwa sun zo suna ai wane ya rasu Allah ya cikan wani Allah ya cikan wani Allah ya kyautata mu kaga wannan abu ne mai firgitarwa mai ban tsoro kabla sabahi kafin safiya da yawa za ga wanda za ka zai kai lokacin maraice an yi fa safiya da shi lafiya lau rana da shi lafiya lau yammaci da shi lafiya lau amma kuma daga nan an kwanta bacci shikenan sai Allah ya dauki ransa Allah ya tawaffa anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ana wayoyin gari sai dai kai kawai kaji an bugo maka wayawa ne ya rasu to Allah kyau- labari ya canja Allah kyautata karken mu fabadir lil inabati qabla mautin an fahimci wannan ko nu'atu jam'i ne na mene na nu'atu jam'u na'in kun gane ko jam'u na'in na'in shine wanda zai sanar da cewa wane ya rasu nu'atu shine jam'i fabadir bil inabati dan haka ya kai dan uwa yi gaggawa ka koma zuwa ga ubangijinka alama fi ka duk da abin da ke kanka min uzmil janahi na mene girman zunubi wannan min babu zafatu sifa ila musub bi ma'ana alama fi ka duk da abin da ke kanka min al jinahil janahil azim duk da abin da ke tare da kai na- na- na zunubai masu girma kalmar badir shine gaggawa badiru bil amali saba'an kamar yadda yazo cin hadisi ko al'inaba kuma shine komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala komawa irin ta mene irin ta saranda komawa irin ta tuba komawa irin ta sallamawa wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu suratul zumar to dan haka ya kai dan uwa yi kokari ka koma zuwa ga ubangijinka kabla mauti ai kabla mauti ka tun kafin Allah ya dauki ranka ala ma fi ka didda ai ma ma fi ka ala tana da ma'anar ma ma ma fi ka didda abin da ke tare da kai min uzmil jinahi na daga zunubi bai girma falaysa akur razanati man tajafa walakin man tashammara lil falahi akan ce bushman no science wanda bai da wayewa ko wanda ke ba abokin tafiya ba shine akur razana kalmar ar-razanatu ma'ana as-sakinatu wa raka natsuwa wayan mama huzul razanati kankala in ji mamu shafi'i ko to nan akur razana sukan fasara shi da cewa wanda yake ba, ba abokin tafiya ba wanda yake wawan mutum ya wutar da kansa ya fi son duniya to shi wannan ba abokin tafiya bane kun gane fa akur razanati laysa man tajafa kaga akur razana wanda yake ba abokin tafiya ba bai zamo bai zamo a manta jafa wanda ya nisanci aikin ayyukan alheri ta jafa bi ma'ana ibtada falisa akur razanati man ta jafa ba abokin tafiya ba ne duk wanda ya nisanci bautan Allah subhanahu ta'ala walakin sai dai abokin tafiya shine man tashammara shine wanda ya daura damara lil falahi domin samun nasara shine wanda kullun yace to da kai yanzu kullun da ban dama bana yin shi bai da wuce to na sa duk kullun sai ni shi bai da wuce bana sallan jami'i to yanzu na dawo duk sallan jami'i sai nayi bana nafilo la tsakankanin sallan to yanzu duk sai nayi bana yin raka'atul fajri raka'atul duha da sauransu bana to yanzu duk sai nayi kun gane ko shine mutum ya mene ya daura damara cewa to yanzu ko duk abin da ya saka ci na bautan Allah yanzu ko zai koma yi insha Allah ta'ala so saboda haka duk wanda ya nisanci bautan Allah subhanahu ta'ala wannan ba abokin tafiya bane abokin tafiya shine wane shine wanda ya dawo ga bautan Allah subhanahu ta'ala zansa mun gane tashammur ko tashammur shine jan damara تجافى قاعد تسكن سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الرزانة بمعنى النسوة أقول الرزانة با وندك بابوكين تفيا با aka sukan fasara shi da shi mun yi kawun? to sai harfin kha wa in safaita au khalal da ففي الرحمن فاجعل من توافي وإن صافيت to idan dan uwa kawayi gari gashi yanzu safaita za ka yi zaɓi aboki daga safa yusafi daga safa na'am in za ka zaɓi aboki kun gane ko in za ka zaɓi aboki au halalta ko za ka yi mu'amala ma'ana za ka yi mu'amala hillan da wani aboki in za ka zaɓi aboki ko za ka yi mu'amala da ma- da- da- da- da- da wani aboki to ga yadda ya kamata ka yi mu'amala da aboki faj'al man tuwafi fi rahmani fa fi rahmani faj'al man tuwafi faj'al ka sanya man tuwafi duk wanda za ka yi abuta da shi fi rahmani domin Allah ma'ana idan za ka yi abuta da mutum ka yi abuta domin Allah kai ka yi abuta da shi don kuɗinsa ko kuma dan shi dan gidan gwamna ne ko dan gidan wane ne ko kuma yana da kuɗi ko yana da matsayi kaza haka ke ma ki kawa da ita don Allah ne ba don wani abu ba wala ta'dil bi taqwallahi shay'an wala ta'dil shay'an bi taqwallahi wala ta'dil kada ka kuskura ka daidaita wani abu bi taqwallahi da tsoron Allah subhanahu wataala wada wada ankal malalata al malala shine menene shine mene gundura ko kuma kusawa kusa akwai almalala akwai as-sa'ama as-sa'ama kusan duk suna tafi da ma'ana daya osawa as-sa'ama almalala gundura mun fahimci wannan ko la yamallu Allahu kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai taba mene ba kosawa ya wato haka muke fasara da shi ko to Allah ba zai taba kosa ba hatta sai kun mene sai kun kosa ko kuma kun gundura ga nafisa biyu sun zo iri da to ɗaya sai ɗauki ma'ana kaza ɗaya sai ɗauki ma'ana kaza ba Allah ka samu dace mu dai duba cikin shari'a yanzu salihin ga razatul mutaqin nan na'am ina ne نعم ولا تعجل نعم to na yi gaba kenan ko bale su aku da zanci ana wala ta adil bi ta kwallahi sha ko wada ankal malalata na'am wada ankal malalata kabar gundura ko kuma kosawa gabarinka ma'ana karkace kana bautan Allah kana bautan Allah ko kana yin abu don Allah kana abuta da abokinka don Allah wata rana ka ce kai wallahi ni na gaji na gaji da halin shi saboda haka ni ba zan mushi abu ba zan yi abuta da shi don Allah yanzu ba no karka karka haka ka ce ko da yana cutar da kai kai dai ci gaba da mene abuta da shi ko kawanta da ita don Allah abin da ya wajaba kenan mun gane ko shine wada wada ilmalalata wa tarafi anka ka bar ƙosawa wata raƙi da jinkiri wajen ibadan Allah ko kuma yin abuta da abokinka ka bari ka bar ƙosawa da gundura ko kuma ka bar ƙosawa da jinkiri kalmar da da ka wada'a ya da'u da in kana son ka ce ma mata biyu ko bari me za ka ce musu na'am da'aya maza sun bi sun yi sun yi kira kenan da da namiji da ya go mace fa da iyi maza bi fa a to za mu ce ne da'aya ko da iya da'iya ku bari ko da'aya mazi kenan jamil jidda dole mata kenan da'iya ta kaza wa kaza wa kaza ana ansahu kuma an dawa ana ansahu kuma Allah taf Allah taf'ala maza fa'altuma wa kazalika ansahu wa kazalika arju an mene ka da'iya kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa. mun fahimci wannan ko to Allah ka samu dace ai dama na daga cikin fa'idan koyi lugan kenan ka san yadda zaka dauki kalmomin larabci kai ma ka jujjuya su wa alaikum salam wa rahmatullah da'u kullu qawlin inda kalin muhammadin da'u da'u to idan sun bari ba fili mazin su ba za ce to dai kuma sun yi adda ba Allah ka zamu dace muna bukatar ma'ajin yawa muna bukatar su mu koma da sauransu da'au wa idza massal insana dhurrun da'au rabbahum gafihi mazinin ya fita ko na addu'a kenan ko to da ya za ta su kuma sun bari wada'a ya bari ko zai ka ce mene wada'u sun bari to kaji ma wadda karbuka ko ma kala ga kalmar nan kun gane wada'a ya bari wada'at ta bari wada'a wada'ata wada'a wa- wa- wa mene wada wada'u kun gane wada'u sai kuma mene wada'ana Mm. mu samu yi nahawu na uku na asani yi wanda ki insha Allah za mu shige shigo za mu za ga yadda ake isnadin fi'ili motalli zuwa ga zuwa ga lamirai insha Allah ta'ala to Allah ka sa mu dace fa kaifa tanalu fid dunya surura wa ayyamul hayati ilan silafi haka ne kuma wa kaifa tanalu surura fid dunya wai dan uwa ta ya ma za ya ce har ka samu wani farin ciki a cikin duniya wa ayyamul hayati alhalin kwanakin rayuwa ilan silafi suna ta tafiya ne kun gane ko insilaf zawal bi ma'ana suna ta gushewa fa idan sadaka al-ashurul humu faqatul mushrikina ay tawajjatumu ta yaya za a yi ku samu daɗi alhanin kwanakin rayuwa suna ta tafiya sosai kuwa to primary shekara shida secondary shekara shida jami'a ce shekara hudu ko shida kun ban shan ko ka zo kai bautan kasa lokacin ka haɗa shekara ashirin da biyar kana dawowa ga- ga bautan kasa kana dawowa kila mai gidan ya citto a dora masters ka gama shekara da talatin shi ko shekara da talatin da wani abu ƙuruciyan ta tafi mai to mai daɗin mai zaka ci kowa sama don kana tafiya ne ƙarfin jikinka naka na mene yana raguwa to daɗin mai zaka ci ka gaba wani abi Allah ka samu dace bautan Allah kawai shine rike manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam shine kawai son manzon Allah da rike shi ma'ana bauta ma Allah kamar yadda Allah ya ce ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam shine kawai abin da zai sa ka ji dadin rayuwarka duniya da lahira Allah ka samu dace kaga kenan ma tarumul izza wa tanamu lailan wal jununu bununu nala yanalu nalat tanalu maza bifa nala ehe ba a maza biyu bazarinsa la ehe nala yanalani mata kuma fa tanalani maza fa da yawa nalu yanaluna wannan da sauki ko to mata kuma jami'in mata fa duk ma duk ba ba su ba na nalla ko ko nilna nilna sun sa ba eh to mudarin sa fa ya nalna hunna ya nalna shikenan ko ba jinin ko Allah ka samu dace ko a tinsis na English ko tinsis kake bukata ka ka ka san inda ake jijjiya su in ka san yadda ake jijjiya tinsis to shikenan ka samu ka samu lambuci a hannunka sauran kuma duk masu gini insha Allah ta'ala Allah ka sa mu dace in Allah da muna fatan kana ajin mu da turanci zai fara yan sati biyu nan masu zuwa insha Allah ta'ala na'am to sai menene kuma wajullu sururiha domin mafi yawancin farin cikin duniya fi ma a hidna bisa ga inda muka sani bisa ga yadda muka sani fi tana da ma'anar ala ai alama a hidina bisa ga yadda muka sani muka gani mashubun gaure yake bilbuka'i da kuka wa bisarafi da ihu ibace ibace duk wani farin ciki a duniyan nan karke sai kaga mene ya zo sai kaga sai kaga kuka yau za a wayi gari kana farin ciki gobe kuma a wayi gari mutum na kuka ina yin ibace ibace Allah ka sa mu dace نعم وقد أمي ابن آدم لا يراها أمن أفضى إلى سمم السماخ وقد أمي ابن آدم الحان دان آدم يا رجاء مكنتي لا يراها شي بي غني شي كومي مي دادي ne kai a gurin shi ai gashi nan yanzu zai ga wanda da yake ya kai mataki na ilimi wanda yake ba kusan babu kamansa a ce professor ko to wallahi sai ka je jami'o'in namu sai ga farfesoshin wallahi duk sun dawo sun zama salihu kowa zama na Allah galibi wanda Allah ya fadakar da shi din don mene ya gwada rayuwar duniyan ya ga cewa ashe menene ashe kawai da harbuwa ce kawai ko kuma irin manya-manyan ma'aikata gwamnatin nan da suka rike makamai to yanzu gashi an waye gari sun yi ritaya ƙarfi ya ragu yanda ake jin daɗin magi yanzu ba jin daɗi yanda ake zama da cikin kuruciya wani ma ya tsalle ya fada kan garin bono to yanzu ba zai yi ba in ya fada kan garin bono sai ya ji a jikin tuza ka gani tafiya ba ka iya yi sai da kaza da kaza da kaza to Allah ka samu dace to rayuwar duniyan bane wa mal matatul dunya wa mal hayatul dunya ila matal gurur rayuwar duniya ba kuma bane face kayan rudi kawai shi ko dan adam sai idan ya makance bai gani komai da zaran ya rinka jin karfi tare da shi kamar dan doki gani yake zai iya makan shi kaza zai yafi karfin kaza yafi karfin kaza sai ga yana ta dirkaniya to sai lokacin da tsufa ta zo kuma sai ga an koma ana son lallami da ma dai a ce na rinka yin kaza babana ya kai ni makarantar islamiyya wallahi ni na bar makarantar nan babana ya ce min kaza mama na ta yi min kaza na sai ga mutum ya dawo yana kai ta kai to Allah ka raba mu da kai ta kai aman wani irin makanta masdar ne maful mutlak ba wa qad am yabnu adam la yaraha aman halhanin dan adam ya riga ya makance wani irin makanta afda wanda ya kai shi zuwa ga sama musimaki kurmatuwan asima fatin kunnuwa ma'ana dan adam shi idan zai makance bai ganin cewa ƙuruciyar nan da yake da ita wata rana za a wayi gari ta gushe ويادة الشباب يؤدي يؤدي يوما فأخبره بما فعل المشيب da ma dai kai ce da ma dai kuruciya za ta dawo ta rana in ba ta labarin ta'addancin da tsufa ke yi furfura ke yi biredi ma wani ba zai tauna ba sai an tauna mishi biredi ha inna lillahi jo Allah gafarta mana Allah ka samu dace kadnan harfu ta hakiki ne hakika dan adam idan sa ya makance bai ganin cewa ita duniyan gauraye take da mene da dama a bakin ciki da kuma kaice-kaice wata irin makanta da afza ta kaima ko ta sa shi zanto ya ta kaima ta sa shi kai zuwa ga kunninsa ya kurmace a simak wa simakul udunain ko simak shine fatan fatan kunni Allah ka samu dace to idan Allah sun ta'ala ya kai mu sai mu tashi harfin dal insha Allah Allah ci mana jagora abinda Allah ya bamu yukun karanta daidai da bayani daidai Allah bamu yukun aiki da shi wannan kuma ne kuskure Allah bamu yukun gane kuskure ne bamu yukun gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kamar yadda na faɗa din gobe insha Allah na hau